أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka mustalol hadith na al'allama sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala yau muna bakwai ga watan rajab hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan ɗaya miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku sati da ya gabata mun karanci cikin eh, bangare na ummahatu sit mun ɗauki imam bukhari sahih bukhari da tarjama ta imam bukhari rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi kan sahihi muslim قال المؤلف رحمه الله صحيح مسلم هو الكتاب المشهور الذي ألفه مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى جمع فيه ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لتاهي شهرره وأن إمام مسلم يولفاش دان حجاج وأن رحمه الله تكار تبتا قريش ya tattara a cikin wannan littafi dukkan abin da ya inganta a wajen shi daga manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi qala nawawi imam an-nawawi wanda ya sharha wannan sahih muslim qala salaka fihi turuqan balighatan fi ihtiyat imam muslim ya bi cikin wannan walla halittahi wasu hanyoyi wanda suka kai mutuƙa a taka tsantsan cewa ba sai ambaci wani abu ba sai abin da ya inganta wal itiqan da ƙwarewa wal wara da tsoro tsan ko tsantsani wal ma'arifa da sani la yahtadi ilaiha illa afrad fil asar ba wanda yake shiriwa ya zuwa wannan abubuwa hanyoyi da taka tsantsan da ƙwarewa da tsantsani da sani bayya sanin bayya shiriwa ya zuwa ga wannan abubuwa illa afrad fil asar sai ɗaiɗaikun mutane a zamunna ba kowa ba ne ana magana imamun nawawi ta ƙari malam ya ce wa kana yajma'ul ahaditha almutanasibati fi makanin wahid ya kasance imam muslim ya tattara hadisai wanda suke da munasaba dalili ko sababi a cikin wuri wanda ya zamanto daban ɗaya baya ga halhadawa daban wa ya zukuru turkul hadith kuma ya ambaci hanyoyin hadisin wannan wa alfazahu ya ambaci lafazan shi ya zo da wannan lafazi daban ya zo da wancan lafazi daban murattabatan ala al-abwab kuma shi ma sai ya jero su ne kan babi babi lakinnahu la yadhkuru tarajima sai dai baya ambata tarjama kamar yadda Imam Bukhari yake yi imma khawfan min ziyadati hajm al-kitab ko dai zamanto tsoron kai ya dada a girman littafin wannan ne auli gairi zalika ko kuma da wani sababi daban mun ga kuma Imam Bukhari sai ya yi tarjama shi yasa mutane suke cewa fiqhul bukhari fi tarajumi nan fiqhun imam bukhari iya cikin tarjamomin da yake babi na kaza ko kuma kitabi na kaza وقد وضع تراجمه جماعة من من شراحه دايوا daga cikin malaman da suka yi sharhin wannan littafi sun mai tarjama sun sanya mai tarjama ومن أحسنها تراجم النووي رحمه الله ما في كاونتا شيني ترجم من إمام النووي وند رحمة الله تكار تبتا قريش وعدد أحاديثه بالمكرر سبعة آلاف ومئتين وسبع وخمسة وسبعين عدد حدثان da suke cikin sahihi muslim game da hadisan da aka karrara su aka kokkoma su hadisi 7275 hamsatun wa saba'una wa mi'atani wa saba'at alaf hadith mun ce wannan shine ruwaya kira'a ta mafi ingancin yadda za mu karanta kama yadda za mu karanta jumla ko kalma haka za mu karanta harufa mun ga malam ta yi hamsatu wa saba'una wa mi'atani wa saba'atu alaf hadith wasu su ce hamsatun wa saba'una ba'da mi'ataini wa ba'da saba'ata alaf nam kowanne ya inganta wa bi hadfil mukarrar nahwa idan aka shahe hadisan da aka konko masu za a samu kwatamcin hadisi arba'atu alaf hadith hadisi dubu hudu kina an zub da kusan hadisi dubu uku da ɗari biyu da saba'in da biyar وقد اتفق جمهور العلماء على أو جميعهم أو جميعهم على أنه من حيث الصحة في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري dukkan malamai sun yi sun haɗa ra'ayi guda ko kuma mafi yawancinsu ala annahu min haithu siha absa ta ɓangaren inganci shine matsayi ko martaba ta biyu bayan sahih bukhari wakila fil muqaranati bainahuma an faɗi game da gwamawa tsakaninsu aka yi tambaya wanne ne ya yi inganci sahih bukhari ko sahih muslim shine malam ya kawo baiti ta shajara qaumun fil bukhari wa muslim ladayya wa qalu ayyu zaini taqaddama فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم تشاجر قوم في البخاري ومسلم mutane sun yi jayayya a kan sahih bukhari da sahih muslim wanda ya yi inganci ladayya a wurina wa kalu ayyu zaini tuqaddimu ba taqaddama ba tuqaddimu wanne ne daga cikinsu wanda za ka gabatar fakultu sai na ce laƙad faƙal bukhari sihatan in ɓangaren inganci ne to sahil bukhari ya yi huce shi ne mafi ya yi huce ya yi kama faƙa fi husnin sina'ati muslim shi kuma imamul muslim ɓangaren kyawun da jera hadisai da tsara su to imam muslim ya yi imam bukhari ta wannan bangare tarjama ta imam muslim قال هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ولد في نيسابور سنة أربع بعد مئتين وتنقل في الأمصار لطلب الحديث فرحل إلى الحجاز والشام والعراق ومصر ولما قدم البخاري نيسابور لازمه ونظر في علمه وحذا حذوه malam yake ce cewa shine baban Hussein Muslim dan Hajjaj dan Muslim dan Kushair Kushairi dangane ne zuwa Kushair an ne sabori halau dangane ne zuwa ne sabor an aihe shi ne a wannan gari ne sabor hijira tana da ɗari biyu da hudu ya cira ta yi zuwa garuruka daban-daban ya yi bulaguro saboda neman ilimin hadisi a garuruwa daban-daban misali ya yi tahi zuwa hijaz da sham da iraq da misra lokacin da imam bukhari ya zo ne sabo lazamahu imamu muslim sai ya lazamci imam bukhari dan shi yasa ya kasance imam muslim almajiri ne na imam bukhari wa nazara fi ilmihi ya lura ya tsokaci a cikin ilimin shi wa hadha hadwa sai dabra ya tahi dabra ya dabrace shi asna alaihi kathirun min alulama'i min ahli alhadith wa ghairihi da yawa daga cikin malumai sun yi wa imam muslim yabo sun yabe shi yabo na alkhairi من أهل الحديث نا معلومة حديث وغيرهم دونس توفي في ناس في نسابور إمام مسلم يا رسول أولا قرينا نسابور hijira tana da wahid ba da sittin ba da mi'atain wahid wa sittun wa mi'atain na ya rasu shihida ihda wa sittin wa mi'atain shekara tana da hijira hijira tana da shekara 261 an sab'in wa khamsin sana ya da shekara 57 duwa mu gane yau dukkan abin da imamu musulmi ku duba ku ga aikin da imamu musulmi amma bai huce wannan shekaru ba hamsin da bakwai shi kuma imamun nawawi ana zancen talatin da shida ne da wanda ya sharha na imam musulmi na wakad khallafa ilman kathiran fi mu'allafati imamu muslim ya bar ilimi mai yawa a cikin littattafan da ya wallaha rahimahullah wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi wajazahu anil islami khaira Allah ya sakauta mai game da musulunci musulmi alkhairi malam ya ce fa'ida ta ne fa'idodi guda biyu fa'idatul ula fa'ida ta farko lam yastaw'ib as-sahihani sahih bukhari wa muslim jami'a ma saha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahihai guda biyu sahih bukhari da muslim ba su tattaro dukkan abin da ya inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan da abin da zamu gani a cikin sahih bukhari da cikin sahih muslim akwai hadisai ingantattu da yawa wanda ba su rawaito shi ba shi yasa zamu samu hadisai da yawa a cikin sunan da sauran da su masani da sau da wannan da imam da sauran masanid da sauran littattafai wanda suka zamanto usul ne qala qala nawawi rahimahullah nam bal fi ghairihima ahadithun sahiha a cikin wani su daban akwai hadisai na hadisai ingantattu lam yarwiyahuma basu rawaito shi ba قال النووي إمام النووي رحمه الله كتشوى إنما قصد البخاري ومسلم جمع جمل جمل من الصحيح سنه تترو ونبنغري نا إن إنغنتتم حدثي كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله كما يند مال من فقه يكي نهن تترو جملة ta wasu matsaloli a cikin abin da ya wallaha ba dukkan matsaloli ba na fikihu yake ɗauka ya kawo sai tattaro wasu matsaloli ya ambata la annahu yahsuru jami'a masaili ba wai iya ne duka sai ya kewaye duka sai ya tattaro dukkan matsalolin da suke da alaka da fikihu lakin idza kana alhadithu alladhi tarakahu sai dai hadisin da suka bar shi imam bukhari da muslim au tarakahu ahaduhuma ko kuma ɗayansu ya bar shi ma a sihati isnadihi tare da inganci isnadin shi fi zahiri a zahiri aslan fi babihi wanda ya zamanto asali ne a babin shi lam ya lahu naziran to ba su hudda wani hadisi ba wanda yake kama da shi wala ma ya kuma makamahu ko kuma wani hadisi wanda yake tsayawa matsayin shi والظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة أظاهري إما كغني زامغا أظاهري معلمان نان سنسن كايو وتا إلا أتشكي وانا حديث أما أظاهري حديث ني إنغانتتي على علة إن كان يروياه إن سنكسن سنة سرويتوشن ويحتمل أنهما تركاه نسيانا kuma mai yiwuwa sun bar shi da sunan mantuwa ne au itharan litarkil itala ko kuma sun fifita barin tsawaita littattafansu au ra'aya anna ghairahu mimma zakarahu ya suddu masaddahu ko kuma suna ganin cewa wani shi na wanda, wanda suka ambace shi to zai tsaya matsayin shi ne bukatar da ake da wancan da wannan wancan hadisi ya biya ta auli gairi zalika kuma dalilin wani sababi daban kina almuhimmin nan za mu gane cewa imam bukhari da muslim ba su duka ambaci ba abin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da yawa wanda abin da hadisan da suka inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba ambace su ba su kawo shi ba الفائدة الثانية فائدة تبيو اتفاق العلماء على صحيحي البخاري ومسلم أصح الكتاب المصنف في الحديث فيما ذكراه متصلا haduwar ra'ayin malumai gaba ɗaya a kan wannan kuma malam da ya ce malumai ana nihin maluman da ake lura da maganarsu akwai wanda su aslan ma ba su yarda da abin da imam bukhari da muslim suka fitar da shi misali rawafid baka musu zancen sayil bukhari da muslim ina ana nihin maluman da ya zamanto maluman sunna wanda an yarda da maganganunsu sun haɗa kai a bisa cewa sahihai bukhari da muslim babu sun yi kowane irin littattafai wanda aka wallaha a cikin hadisi inganci fi ma zakarahu muttasilan a cikin abin da suka ambace shi a sade da isnadin shi ba wanda ya zamanto mu'allaka ba قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام شيخ الإسلام ابن تيمية وند رحمه الله تكار تبتا غريشي كتشا لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه yace ba yanda za yi imam bukhari da muslim su haɗa kai a fitar da hadisi da lafazin shi da ma'anar shi sai in ya kasance ingantacce kuma ko shaku babu a cikin wani wakala jimhur na'am وقال جمهور متونهما يعلم أن أهل الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالها كما هل سكتي جمهور متونهما ما في يوانشم متننسو يعلم أهل الحديث ما بتاه علم حديثي سنة سني علما قطعيا ilimi ne wanda babu shaku a cikin shi ya kyanke ilimi annan nabi sallallahu alaihi wasallama kala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudu wannan matan hadha wa qad taqada ba'd al-huffaz ala sahibi sahihain sahibai sahihain haka kuma duk da haka manya-manyan malamai mahardata sun yi intikadi kamar mutum ya faɗi wani abu ka zo ka kawo mai gyara a kan sayil bukhari da muslim a haditha nazalat an darajati ma alzama sun yi nakadin sun yi tubka da warware hadisan da suka ambata wanda ba su lazamci ba ba su kai darajar da matsayin da suka lazamtawa kansu gane ko kuma kowanne tsakanin tsakanin imam bukhari da muslim iya da sharaɗin da ya gindaya cewa bayya kawo wani hadisi sai ya cika wannan sharaɗin to kuma sai aka samu wasu daga cikin hadisan wanda ba su kai ba wannan sharaɗi matsayin da suka ambata tablugu mai ataini wa asharata a hadith ta kai hadisi 210 ishtaraka fi thnaini wa 30 minha imam bukhari da muslim sun yi tarayya a cikin 32 a cikin wannan 200 da goma. Wanfara da Bukhari bi samanina wa saba'in, Imam Bukhari ya kadaita da hadisi saba'in da takwas, wanfara da Muslim bi mi'atin, shi kuma Imam Muslim ya kadaita da hadisi ɗari, na an gangama za mu ga an samu hadisi ɗari biyu da goma. Kala Shekul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Shekul Islam ibn Taymiyyah wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ce, جمهور ما أنكر على البخاري أو أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على من نازعه بخلاف مسلم yace mafi yawancin abin da aka yi wa imam bukhari inkari mimma sahahahu na bangaren abin da ya inganta shi ya kunu kauluhu fihi rajihan sai zamanto faɗar imam bukhari ita ce mafi rinjaye alaman na za'ahu ga wanda ya mai jayayya an gane ku kina a cikin abeban da imam bukhari ya ambata duk da haka nan an yi tubka da warwara to amma mafi yawanci shi ke da kan gaskiya bi khilafi muslim sabanin imam muslim fa innahu nuzi'a fi ahadithin kharrajaha an mai jayayya a cikin hadisan da ya fitar da su wa kana sawabu ma'a man naza'ahu fiha sai zamanto kuma dacewa tana tare da wanda ya mai jayayya wa mithlun wa mathala lidhalika bi hadith imam ibn taymiya ya kawo akan wannan gaba da misali da hadisin khalaqa Allahu turbata yawm as-sabt Allah ya halicci ƙasa ranar asabar wa hadith salatul kusufi bi thalathi bi thalathin bi thalathi ruku'at wa arba'a kuma ya rawaito hadisi na kisfewar hasken rana bi thalathi ruku'at da raka'a guda uku wa arba'a kuma hallau ya rawaito da raka'a guda hudu ruku'u ruku'u guda uku ya rawaito da ruku'u guda hudu وقد أجيب عمن تقد عليهما بجوابين مجمل مجمل ومفصل an ba an mai da martani game da abin da aka yi wa imam bukhari da muslim tubka da warwara bi jawabai ne da amsosi guda biyu mujmal mujmal wa mufassali na'am mas biji ba a imam bukhari da muslim Na'am, wa kad ujiba amman tuqida alayhima. Imam Bukhari da Muslim. Su biyu. Na'am. Bi jawabaini da amsosi guda biyu, mujmalin wa mufassalin. Da ba da amsa wanda aka dunkule kuma da wanda aka yi dogon bayani a ciki. Ammal mujmal game da abin da ya zamanto a dunkule ne. وقال ابن الحجر الأسقلاني في مقدم في مقدمته إمام ibn hajar al-asqalani ya faɗi a cikin gabatar da muqaddima ta fathul bari la raiba fi taqdim al-bukhari thumma muslim ala ahli usurihima wa man ba'dihima min ba'dihima min a'immati hadha al-fan fi ma'rifati as-sahih wal ilal malai yace babu kokonto a cikin gabatar da imam bukhari sannan gabatar da imam muslim absa malaman zamaninsu da wanda suka biyo su baya na malaman fannoni a cikin sanin ingantacce da illolin shi kala fataqdiru taujihi kalamihi man intaqada alaihima yakunu qawluhu mu'aridan li sahihaihima ana nihin kaddarar da maganar shi taujihi kalami ana kaddarar da fuskantar da magana wannan da yi kalami manin da alaihima magana wanda zai musu tauka da warwara ya kunu kauluhu mu'aridan sai kasance magana shi ta yi cin karo ne li sahihaihima ga littattafansu guda biyu ingantattu wala raiba fi taqdimihima fi zalika ala gharihima kuma babu shakku a gabatar da su a koma bayan littattafan wannan guda biyu فيندفع الاعتراض من حيث الجملة كنا wannan cin karo sai a ture shi a bangaren a dunkule wa ammal mufassal game da jawabi wanda za a yi dogon bayani faqad ajaba bin hajar fil muqaddimati amma fi sahih bukhari imam ibn hajar al-asqalani rahimahullah ya bada amsa a cikin muqaddima amma fi sahih bukhari game da abin da yake cikin sahih bukhari jawaban mufassalan ya yi dogon ba da amsa an kulle hadisi game da kowane hadisi wanda aka yi wa imam bukhari intikadin shi wa allafa rashid al'attar kitaban fil jawabi amman tukida ala muslim imam rashid al'attar ya wallaha wani littahi a cikin ba da amsa game da abin da aka yi wa imam muslim tibka da warwara cikin hadis hadisan hadisan kowane hadisi sai da ya dauka yayi bayani akan shi wa qala al-iraqi imam al-iraqi rahimahullah yake cewa fi sharhi alfiyatihi a cikin sharhin alfiyash fi al-mustalah a cikin mustalah al-hadis kina alfiyat al-iraqi innahu qad afrada kitaban lamma ضعف من آه، لما ضعف من أحاديث الصحيحين ya wallaha littahi ya ɗaiɗaitar da wallaha littahi a cikin abin da ya raunana daga cikin hadisan imam bukhari da muslim ma'al jawabi anha kuma ya kawo mai da murtani ko ba da amsa akan hakan kuma na arada ziyadata fi zalika falyaqif alaihi wanda yake son daɗin dogon bayani to ya koma ya zuwa wannan littahi na imam iraki da ya daidaita daga cikin alfesh fafihi fawa'idun wa muhimmat akwai fa'idodi kuma da al'amura wanda suke da muhimmanci wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
يأتي أما مفصل فقد أجاب ابن حجر العسقلاني في مقدمة أما في صحيح البخاري jawaban نعم kuna ya ba da amsa game da sahih bukhari نعم كما أوتا أو لتاه نزاع مكان shi wannan cikin fatul bari فتوى الباري fatul bari cikin muqaddima نعم
shi kuma wannan na imam muslim shi kuma a cikin littafin wannan a cikin littafin imam al-iraqi نعم نعم.
نعم.